ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haɗuwa a wannan yammaci na lahadi a yau muna 21 ga wata na zulhijja shekara ta 1447 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda haka din ya dace wa bakwai din watan shidda miladiya na 2026 za mu dasa insha Allah daga inda muka tsaya a cikin karatun littafin riyadus salihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa sallam wallafan shehu malami al-imamu an-nawawi Allah ya rahama a gare shi muna cikin littafi da yake bayani akan wasu al'amura wanda addinin musulunci ya hana wanda kuma muna cikin ƙarshen babi na 274 wanda shine babu nahyi an izhari shamatati bil muslim babi da ke hani akan nuna jin daɗi game da wani abu mara daɗi da ya faɗa wa ɗan uwanka musulmi wanda a musulunci baya halatta mutum musulmi ya ji daɗi a dalilin wani ba daɗin da ya samu ɗan uwanka dole ne ka taya shi wannan rashin jin daɗin wannan shi ke nuna imani kamar yadda hadisai sun gabata akan haka malam ya kama da hadisi na farko hadisin wathila ibn al-asqa'i radiyallahu anhu yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce la tuzhiri shamatata li akhika kar ka bayyana halin jin daɗi game da wani abu mara daɗi da ya samu ɗan uwanka idan kai haka fayarhamahu Allah wa yabtalika Allah zai iya yaye mushi damuwar da yake ciki kai kuma Allah ya jarrabe ka amma na riwaya ce mara inganci muhammad nasiruddin al-albani ya ba'afa hadisin malin ce wa filbabi hadisu abi hurairata as-sabiqu fi babi tahassus akwai hadisi da makaranta a baya wanda shi kuma ingantacce ne manzara sallallahu alaihi wasallam ita kullul muslimi ala al-muslimi haramun damuhu wa irduhu har zuwa ƙarshen hadisin wanda kuma ya ɗauki wannan ma'ana baya halatta ga mutum mai imani ya ji daɗi don wani abu marar daɗi ya samu ɗan wasu masu mai imani wanda wannan kuma kowane ɗaya daga cikin ya fahasa zuciyar shi ya ji tsoron Allah kar ya zama to rashin jin daɗin wasu kai shi ne jin daɗinka yani idan wani ya samu ya faɗa cikin matsala to kai a lokacin za ka rika jin daɗi har ma ka rika kewayawa cikin yan uwa kana zazzagayawa kana ba da labari wannan baya halatta kuma wannan yana nuni akan raunin imani da kake da matashiyar karatu a yau babu tahrimi ta'ni fil ansabi thabitati fi zahiri shar'i babu wanda zai bayani akan tahrimu ta'ni haramcin suka fil ansab a cikin dangantaka asabita wanda dangantaka ce tabbatatta kai kuma ga rika su kansu tabbatatta fi zahiri shar'i a zahirin shari'a dangantaka ta tabbata dukkan wani ka'ida da ya kamata a bi na addini saboda dangantakan wanda ta zauna ta zauna to amma kai sai ka rika suka ka rika faɗin maganganu na son zuciyarka to wannan haramun ne haramun ne dole ne ka kiyaye dangantakar ɗan uwanka musulmi saboda iya daga cikin abin da yake ta da hayaniya tsakanin mutane cikin kankanin lokaci su kan wani ka soki dangantaka shi ka nuna shi ba kowa bane ko shi ba komai bane ba saboda kai a cikin kabila kaza kake ko kuma saboda kai daga gidan wane kake wannan baya halatta iya daga cikin abin da yake kawo dameji a cikin zamantakewar yau da gobe su kan dangantakar mutane yanzu akwai waɗanda wasu tsarkake kansu tsar duk wani wanda ba su ba ko kuma duk wani gida wanda ba gidansu ba ko duk wata ƙabila wanda ba tasu ba suna kallanta a matsayin wani abu kaskantacce wanda ba musulunci ba ne ba addinin musulunci ya haramta wannan abu karka kalli wani kallo na kaskantarwa kamar da kuma karka daga bakinka ka kore wata dangantaka da ta tabbata addinin dangantaka ce amma sai ka nuna cewa ai ba komai bane ba kuma ba su kowa bane ba in dan gidan su wani da kuma miyeto wanda ba musulunci bane ba wajibi mutum mai imani tsoron Allah saboda yanzu yanzu za a hada rigima da husuma fada zai tashi tsakanin gidan wani da gidan wani a dalilin waɗannan abubuwa kuma an yi da yawa akrabakum inda Allah atqakum kawai in kai mai jin tsoron Allah ne to kai kai ne dan ajin tubarkalla a wajen Allah ko ko ko dan gidan waye kai in baka tsoron Allah a wajen Allah kai ba kowa bane ba ga dan annabi nuh Allah ya ce innahu amalun ghairu salih ga matar annabi nuh ga matar annabi nuh Allah ya ce kana ta tahta abdain min ibadina salihain fa khanatahuma falam yughni anhuma min Allah shay'a وقيل ادخل النار مع الداخلين to har kuma ga irin su tabbati yadda abi lahabin wa tab babban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne amma da bai aikata wani kayan gabas ba ubangiji ya la'ance shi to ina ga wani wanda ba su wanda ba su ba wannan su suke da suke da dangantaka ta annabawan da babu wata dangantaka da ta kai wannan dangantaka amma ga Allah subhanahu wataala ya nuna su ba kowa bane ba a dalilin cewa ba su bi Allah ba to waɗannan abubuwa wallahi duka inda za a bi su za a zauna lafiya amma su kan dangantakan mutane matsala ya ilga shi a cikin mi ayyukan mutanen jahiliya ka nuka nuna cewa kai faminka kai gidanku danganan ku salsalan ku har ka rika daga baki kana faɗi a matsayin ka na mai imani bai kamata ba malik ce qala allah ta'ala wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina Allah ce kaga waɗanda suke cutar da masu imani maza da mata bi ghairi maktasabu ba tare da wani abin da suka aikata wa kansu ba na a cutar da su din to duk wanda ya irin wannan aikin faqad ihtamalu haqiqa ya laftan ma kanshi buhutanan kage wa ithman mubina da zunubi wanda ya kasance mai girma mutum mai abu ba bai kaskanta ba ka rika maganganu na kaskantar da shi wannan bayani daga cikin ɗabi'ar masu imani Allah ce duk wanda yake haka tabbas wannan mutumin ya kiran makan shi kayan zunubi sannan kuma ya samu zunubi wanda yake mabayyani mai girma Allah kare mu wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam athnani fi an-nas huma bi kufrun at-ta'nu fi an-nasabi wan-niyahatu 'ala al-mayyit rawahu muslim hadisin abdurrahman ibn sakhar at-tausi abu huraira Allah kare yarda a gare shi yake cewa manzala sallallahu alaihi wa sallama yace ithnani fi nasi halaye guda biyu a cikin mutane huma su waɗannan halayen guda biyun nan bihim game da masu aikata su kufrun butulci ko kace kafirci kufrun ya'ani amma wanda baya hudda ka daga cikin musulunci to amma kasantuwar an mushi itlaqin sunan kufur kadai ya kamata ya ja hankali mai imani nisance shi na farko daga cikin su mazala yace at-ta'nu fil nasab sukan dangantakan mutane ka kawo mutum ka yi ta sukan dangantakar shi ka nuna cewa shi ba kowa bane ba shi ba komi bane ba fanin shi ma ai ba wani kayan gabas bane ba to wannan ya daga cikin butulci ga Allah subhanahu wataala kai da kake ji famin ka ta kasaita ta kai abin da ta kai a ina kuka sa hannu da Allah aka yi shawara ka zo ta wannan famin zawwanka cikin wannan famin ganin damar ubangiji ne zawwanwa da cikin gida kaza ganin damar ubangiji ne ba wani abun bajinta bane ko wajen wani abun burgewa ko abin da zaka daga karan hanci da shi a saboda wani abu ne wanda yake muqaddaru kaddara ce haka Allah ya kadarta kuma sannan duk mutumin da zai nuna bajinta to ba zai nuna bajinta ba game da gidan da ya shigo ka nuna bajinta a karan kanka kai laysa al-fata man yaqulu kana abi innama al-fata man yaqulu ha ana za ba wani matashi bane mai kayan bulgewa wanda daga an yi magana buni bini sai ce babana gidanmu faminmu garinmu kasanmu a innama al-fata man yaqulu ha ana za ya ka cewa da ce gari nan ni shi a karan kai shi ba ya rika nuni ba ko yana intisabi zuwa ga baban shi ko kuma gidansu ko kaza ko kaza da haka wannan abin da ya shahi jiji da kai da naka sannan kuma ka rika sukan dangantakan mutane wannan iya daga cikin abin da yake fitirci ne saboda ka haramta abin da Allah subhanahu wataala ya halatta shi yake cewa sannan kuma wani abu na farko kenan abu na biyu wanniyahatu da kukan kyara alal mayyiti game da mutumin da ya mutu shi da raf'u saut bil buka mutum ya daga muryar shi wanda kuma ya daga cikin ɗabi'un da zaka samu na jahiliya ne amma har a yau a cikin musulunci a gidan a cikin gidaje da yawa wannan abu ba bar shi ba bal hasani ma ya zama to kamar wani alama na cewa an yi rishi kaji mata suna irin wannan koke-koken na daga murya ko kuma an zo ta'aziyya sai an zo dab da inda za a shiga gidan sai a shirya irin wannan kuka sai a daga murya da gane ba kukan ma na wannan din da ake yi shi ma da kanshi akwai riya a cikin shi kuma dama ba wanda ya sa sama ba musulunci bane ba amma kuma da shi ma tsara shi ake wacce ta yi kowa iya kararre da murya da daga sauti da nuna cewa an shiga cikin wani yanayi mara daɗi yanzu ya ta ɗauki ragaman gaba ya zama to ita za ta jagorance su wannan kukan na kyara iya daga cikin butulci ga Allah subhanahu wataala bal hasali kafirci al-imamu nawawi yake cewa a maganganun mutanenmu game da abin da ya shahi waɗannan ayyuka daga cikin ayyuka na jahiliya shi sa aka ambace su da sunan kafirci saboda su kafurai busu da wata ƙa'ida ko ta doka da haka in aka yi mutuwa sai su rika wannan kuka irin na kyara suna daga murya sannan kuma Allah abin da ya dangantaka suna jijji da kai su kaza ne da haka wannan iya daga cikin ayyuka waɗanda suke butulci ne ga Allah subhanahu wataala kukan mutuwa hawaye ba laifi bane ba lokacin da Ibrahim dan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu manzon sallallahu alaihi wasallam yayi hawaye hawaye suna zubo mashi ɗaya daga cikin sabbin yake cewa ya rasu lallahi shin baka halin ba kan kukan mutuwa sai wanzan ya ce inna al'aina la tadma wa inna al-qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbaka kama qala sallallahu alaihi wasallam yace ido zai zubar da hawaye sannan zuciya za ta ji ba daɗi sannan amma ba za mu furta wata magana ba sai abin da zai jawo mana yardar Allah subhanahu wataala wannan shi ne abin da yake wajibi ga dukkan gidaje ka tara gidanka ka waɗe musu ko mutuwa kai irin wannan koke-koken na ƙada na boda kana maka su mutum ya yi shikan shi ya yi face-facen shi ya goge-goge shi wannan ba hana shi ba addinanci amma a rika ɗaga murya kaga ɗaga murya da ai ganin dama ne ganin dama ne bal asali wasu suna irin wannan ma don a nuna cewa wani babban ya mutu a cikin a cikin gari ko a cikin anguwa ko a cikin kaza a ce ina kamar babu sauran zaman lafiya sai a ta wannan ihoce-ihocen nan kun kare ihuce ihuce ku dole ku shiru kuma Allah zai ba ku zunubi akan abin da kuka aikata Allah kiyaye al'amarin addini yana bukatar takarar tsan duk abin da kake wallahi shaitan sai ya wannan inda yanzu ka ga wannan kukan addini bai halatta shi bayan ya sa kuna kun halau a cikin yamma halau kuna yi ne don ku nuna mutane tazaku a bayyana kamar wani babba ya mutu wanda ake ga girman shi ko mutum yin tasafukar da babu gairu babu dalili haka kawai wai dan wanda aka ba mutuwan ya ji cewa wani bai da tare da ni da wani ya mutu ya shiga cikin wani yanayi kwana biyu kamar bai da lahiya shigo daga jam da yake yi Allah kiyaye Allah za ka kai da Allah wannan hadisi yana karantar da mu tablizu tahrimin niyah kausasa haramta wannan kuka irin na kyara sannan kuma wadda'an fil nasab da kuma sukan dangantakar mutane saboda wannan iya daga cikin abin da yake sa ɗan adam da zama to ya butulce wa neman Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya nuna cewa shi kawai shi kadai ne mutum duk wanda ba shi ba ko duk wanda ba gidansu ba ba komai bane ba wannan baya halatta in ma wannan ba ka yi a tsakanin fami kaza da fami kaza har ku rika ganin kamar wai algurba kuka musu wannan duka a cikin musulunci babu shi ga Salman al-Farisi da suka suka musulunta wa suka sani wa ya san bangaren mahaifin shi wa ya san bangaren mahaifin shi ba wanda ya sani amma ga shi lokacin da za a yi handa wa ya bada shawarar a gina wannan rami shi ya bada ko manzo Allah ya aiki da wannan shawara kuma da izinin Allah ka ci nasara idan ana magana musulunci ba magana wani dangantakan cewa mu mu ne suwa ne ko su suwa ne su ne suwa ne malin ce babu nahyi anil ghish wal khida' babu wanda zai magana akan hani game da albushu yaudara kenan wal khida' da abin da ya shahi yaudara zamba mutum ya amince maka ya sakankance sai kai wurda shi wanda duk iya daga cikin kagar ɗabi'un da suke aifar da suke tada ƙura a cikin zamantakewar yau da gobe da ka taka musulunci sai hana su yanzu duk lokacin da ka fahimci wani ya maka algushu kaga tabbas zuciya ka ba za ta ji daɗi akan wannan ba kuma sannan wannan zai iya tasiri akan abakantakan da Allah ya haɗa ku na imani ka rika cin can ganin shi baka jin daɗi saboda ya yi ya yi da kai ya yi gare ka ya zambace ka ka amince mishi bal asali da Allah man harkar kasuwa ce sai da ya nuna maka babu ma wani abu mai kyau irin wannan alhari ƙarya yake ko kuma ya san in ka rantse rantsuwar nan za ta sa yi rantsuwar da zai yi wannan zai sa kai ka yarda sai ya rantse ka kawo shi algushu wal khida da yaudara zamba wani duka addinin musulunci ya hana su قال الله تعالى الله كي شاء والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وانا بيان كانت يا غباتا مالك وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا رواه مسلم abu hurairu allah ƙarin da a gare shi ya ce lalle manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce man hamala alaina sila duk wanda ya ɗauki makami a kan mu musulmai falisa min na baya cikin mu ka ɗauki makami ka riƙa yaƙan ƴan uwanka musulmi haramun haramun ne baya halatta a gare ka yaƙi ɗan uwanka musulmi ka ɗauki makami a kan shi kai ba ma maganar ɗaukar makami ka yaƙe shi ba hatta da shiga wuraren cunkoson jama'a da abin da yake makami ne addinin musulunci ya sanya mashi ka'idodi saboda kar aje wani ya fusata kanka an kada ya wata kawai har ya zartar da wani abu ko kuma ka rika tsoratar da mutane game da makamin da kake da wani duka addinin bai da shi ba man hamala alaina silah mazalacin duk wanda ya ɗauki makami a kanmu falaisa minna wannan baya daga cikinmu mu baya daga cikin yana kada ko zama to a kabila kace ko zama to a garin ku ne ko zama to a unguwar ku ce ko zama to dabi'ar wurin ku ne wajibi ne ku yi aiki da abin da ke karantarwar addini ne kar ku rika daukar makami saboda ku rika tsoratar da mutane ka tsoratar da dan uwanka musulmi wanda baya halatta sannan kuma idan muka dauka a wani tarjaman na daban wanda ya dauki makami ya yaki al'ummar musulmi mazala ce falaisa na baya cikin ka ɗauke shi ka ɗora shi akan ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yau da suke ɗaukar makami suna kashe mutane abriya wanda ba su ji ba su gani ba haka kawai mutu ya ɗaya kasuwa sai a sa bau me yana shi laifi a ciki mutu yana masallaci yana sallah ka sa mashi bau me kake ne kai an ta yi juma'a ka sa mutane ba da rike ni ka ɗauki makami kana tsoratar da al'ummar musulmi a wannan baya halatta kuma ka koma ka ce wani musulunci kake kuma ka riƙa kabbara Allah ba haka nan bane ba yaudara ne kawai yaudara ne musulunci nan ba ka fara shi ba ba yau a garin ku aka fara shi a an jima ana yi shi a kaɗan an yi shekara dubu da shekara da shekara ɗari hudu da wani amfana yi in za ka kalli musuluncin da za ka yi sai ka kallo daga wancan wurin wanda shi ne asali a dukkan shekarun annabta da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi katukam shekara 23 sai da ya shekara 13 a garin makka a daidai lokacin da ka'aba a karan kanta da cikin gumaka ba a samu aka kakkaɓe ta ba sai kusan shekara na takwas shekara na takwas da hijira duka shekara nawa manzala saura shekara biyu ya mishi zaura bar duniya an kamta ka kamta ƙari can sha uku ga takwas nawa zai kama eh shirin da ɗaya sai da kai shekara ashirin da ɗaya na musulunci ka'aba tana cikin gumaka ka'aba ba garin ku ba inda awwala baitin wudi'a lin-nas lallabi bi bakkata tana cike da gumaka zagayen ta duka su hubar ne su lata su manata su wace ce su wane babu ɗan ɗan kuna bakin wake babu ɗan yakin su guru me yasa ba su yi ba lokacin abin ne bai ba da lokacin kawar da su an kawar da su a cikin ruwan sanyi kuma da ka mutu ya karanta wancan kaga a lokacin manzan da Allah ya turo yana rayu duk wani mai yauni a cikin wannan al'umma wanda za a ambace shi abubakar yana raye wanda imanin shi shi kadai a bangaren a bangaren sikeli imanin mu ya yi wannan su a bangaren sikeli duka sai halin jayi yana raye manzan da Allah turo yana raye ana atqakum lillahi wa akhshakum la manzala ce na yi ku duka ku ji tsoron Allah na yi ku kiyaye ku Allah kuma yana raye ko da ke wani abu bai da alaƙa da musulunci kawai da wani jaki dama babu kai da babu sababu kawo mutane ku ta kashe su la yadri alqatil fi ma qutila wal maqtul fi ma qutila la yadri alqatil fi ma qatala shi wanda ya kashe bai san bai sai shi an ba shi kwaya an ziga shi an doke shi a matsayin haya shi kuma wanda aka kashe shi bai san bai sai kashe shi Allah ya kiyaye من حمل علينا علينا السلاح فليس منا وزلا ce mana ghashana falaysa minna wanda ya mana kwange ya mana algushu wanda bai daga cikin mu wanda algushu kuma cikin kowane bangare yana taba kowane bangare na rayuwa algushu a cikin ibada akwai shi algushu a cikin mu'amala akwai shi algushu a cikin zamantakewa akwai shi algushu a cikin kasuwa akwai shi algushu a wajen aiki akwai shi duka waɗannan wasu na ɗauka algushu kana sai da mutane yadin sawa sai ka rika ragewa kan kayan albush kana auna mutane hatsi ko kuma kana auna a sikeli sai ka rika ragewa saboda lokacin da kake auna ba wanda yake nan ka ka auna kilo kilo rabin kilo rabin kilo ka jera su ba wanda ya sani akai kai kuma ka san abin da akai in ka cika ka sani in ahsantum ahsantum la yafsukum in ka kyauta ka fita wa kanka wa in asatum falaha ka jejjera su ka aji kai ka san me kai idan kai algushu mazala ce falaysa minna baka cikin mu mu musulmi mu masu imani mu yan aljanna kai da baka cikin mu wa hadu da magana sallallahu alaihi wasallam ashe wanda bai ishi mutum mai imani bai ji tsoron Allah kare algushu algushu a harkar da ya shafi aikin da kake yi asalin abin da aka dauke ka akan shi da ka'idodin dole ne ka cika wannan abin karka yi algushu karka rage abubuwan da aka baka wanda bai kamata ka rage su ba karka yi algushu ka ɗauki abin da ba a baka izinin ka ɗauka ba kaga mutum yana ɗaukar wasu abubuwa a wajen aikin da yake wanda shi da kai ya san babu wani dalili wanda yake tabbatar da haka ko ya ɗauki motar service ɗin su a matsayin motar dafan gidan shi ya lafto mata ciyawar gujiya ya lafto mata raguna ya lafto mata wane ne yana ta hidima a ɗauko mushi ruwa sai in ƙa'idar aikin ta tabbatar da haka in ka haka bakar dai amma ka tabbatar da in babu ha za ka tsaya gaba Allah ka amsa bayani mota ce ta mutum kusan miliyan 26 ko da bakwai tun da mota al'umma ce su almarafiqul amma abubuwa na jama'a sun yi hatsari sama da ba abu mutum guda amma sai ga ana ga kamar ba komai bane ba tunda dai kai shirin shi da shaf a waje shi da a waje abu abin gargashin gudanarwa shi yake bayan da zai ta abin da gada ba Allah kiyaye kaga duka waɗannan abubuwa inda za mu aiki da wannan karantarwar da waɗannan abubuwa duka su faru ba da kowa zai tsaya a daidai iyakai da addini tsaye da shi malice rawahu muslimu imamu muslim ya rawato da wannan hadisi yana haka harkar dukkan abin da ya shahi mu'amala da za ka yi kakka yi akush kakka yi sata kakka yi tigishe kakka yi kaza kakka komi da kai ka tsaya a kan abin da yake ne daidai وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا manzara sallallahu alaihi marra ya zo wucewa ala subrati ta'amin akan wata baga ta abinci irin yan kacare an tara misali hatsi ko dawa ko gujiya an yi baga a dora tiya a sama manzara yana zauwa wannan wajen sallallahu alaihi wasallam fa adkhala yana kan manzara sai ya nutsa hannun shi a cikin wannan bagan fiha a cikin wannan bagan fanalat asabi'uhu balalan sai hannun shi ya tabo danye lema da ya sa hannu kasa sai ji kasa shi ɗanye ne a jike yake amma a sama kuma ka gan shi ras wanda ko da yawa yana faruwa ko a ɓangaren wanda ko a wani ɓangaren na daban in za ka zo jera kayan sai a jera waɗanda suke masu kyau wanda kai wannan mai kyau ɗin ne ka zo saya ana zauwa auna ko sai a kwaso su da ƙasa sai a zama maka sai a auna sai a baka okay. manzala sallallahu alaihi wasallam kenan da yasa an shi fa asab fanadat asabi'uhu balalan fa qala ma hadha ya sahib at'am manzala sai ce ne wannan kuma ya kai abincin sai da wannan abinci qala sai ya ce asabatuhu sama ya baki Allah ruwan sama ne wallahi ya same shi ruwan sama aka yi ya bashi kashi qala manzala ya ce to ba laifi bane ba afala ja'altahu me yasa ka sanya wanda yake jikakken fauƙar ta'ami a saman abincin da kake sayarwa hatta ya rahun nasu mutane su gan shi wanda ya gani ya saya kaga ya sayan makan shi kai da kaje sayar sai ka iske shi a jikin shirin sai ka saya ka kasan kasan mai ka saya amma an ɗora bushashe a sama daga ƙasa kuma an za auna maka ɗanye ne kawo bakin ba muka kai ana haka ana zuba ana haka ana zuba sai da kaje gida ka gani ashe tuni ya kusa fara tsoro ma saboda shi shige ki mazala ce me yasa baka sanya ba wannan danyen a sama hatta ya rahu nas mazala ce ku rubuta ku aje man gashana falaysa minna duk mutumin da ya mar algush mazala ce bai a cikin mu kaga mazala gargadi yayi yayin jan kunni duk abin da ka san za ka yi ciniki da mutum akan kaza to a yi shi ala bayyana wane wannan abun gashi nan amma an dan taba wasu abubuwa a ciki a wannan gashi nan amma ba kalitan bane ba akwai wanda yake sama da shi shi kaza yake wannan shi kuma kaza yake ga wannan abu kaza sauran yaji ne karshe yazo bai iya sakai wa hudu ko bai iya sakai biyar ba dukkan abin da za ka yi ka yi shi ala bayyana in mutum ya ga dama ya saya ya san ya saya amma kakka kumshi abu kawo mutum da haka nan ka cutar da kanka kuma ka cutar da shi dan uwanka sannan kuma ka dakile wa kanka albarkar da yake cikin wannan harkar saboda in ya je ya bincika ya ga abin nan haka ne kaga ko da bai dawo ba gobe baya dawo ba ko in ya ji wani ma yana cewa zai zo zai ce mashi a'a a hankali eh a hankali akwai abubuwa a wannan wurin in ka tayi ali ayi shi ala bayyana saboda na je lokaci kaza an yi kaza an yi kaza ka ka kamar ka dauki wuka ne ka suka ma kanka gaskiya ita ce abin da yake hudu ɗanar sai dai kuma ɗanar baya santa komi so yake kawai ya yi muna muna ya yi kawai ya yi kawai shi shi ne rabu da abu ko kuma ya san abu bai da kyau amma ka zai kumsha yana ba mutane yana kumsha yana ba su da suka duba ya mutu ta yi sayan wani abin da misali in ya kwana baya aikatuwa sai a ɗauka kuma ya a bashi can shi ne tun da ya sai da shi bai da matsala in zo ka faɗi mishi wani abin kaza ne kun ciniki ka rage mishi akan abin da ya kamata ka rage mishi ya saya yana so in ya saya ya san abin da ya saya amma ka kumshe yana tsammani ya sai abu sabo ashe tsohon abu ne tun da shi ko da shekara ke ne ko kaza ne ko kaza ne ko kuma abin da misali ya yi bayan bai gini ya fasa aiki saboda kai da so kake wai ka samu ya shiga haka rika jin daɗi kana farin ciki alhali ka yaudari kanka ka cuci kanka wannan hadisi yana karantar da mu haramcin zare takobi ko kuma zare makami a kan fuskar musulmi ha kawai ka ɗauki makami da kayawar shi irin za ka yan fari suna yi mutum da katuwar adda ido sai mushi jajjawur alamar ya shayu kuma yana yawo cikin mutane da ta ta'ani shi wannan haramun ne addinin musulunci bai rarra wannan ba sannan kuma wannan hadisi yana karantar da mu haramcin tahrimul ghashi fi ta'amuli bainan nasi cikin mu'amala tsakanin mutane haramun ne wani al-ghush sannan kuma yajibu 'ala al-ba'i an yubayyana lil mushtari al-'ayba fi sil'ati in kanat 'indaha 'ayb dole ne ka bayyana wa wanda zai sai kayanka in dai yana da aibi ka ambata masa cewa abin da kaza aibi gare shi yana so ya saya wannan asalin shiga yadda yake amma wanda ya dan samu tasgaro ka bayyana mashi saboda shi ba duk abin da ake ma albarkaci ake ma in Allah sa albarka a cikin gari kuma wallahi Allah ya zage albarka ko nawa ka samu wallahi musu da amfani da musu da amfani sai Allah ya jarrabe ka kuma da wani abin da kudin za su shigo amma ko za su tafi suna shigo suna tafiya suna shigo suna tafiya ka roƙi ubangiji ya sanya wa al'amun da ke samu albarka komai karancin shi wannan hadisi yana karantar da mu cewa alhakimu mas'ulun an muraqabatil aswaqi dukkan mutumin da yake mai hukunci mai mulki to fa abin tambaya ne za a tambaye shi akan kula da harakan kasuwancin mutane dole ne a kula a sa ido a kasa a tsare kar a bar mutane da waɗanda suke ƴan uwansu su rika zaluntar su to saboda ɗan kasuwa da sai abin da ya dama abinda la'alla yana cutar da mutane sai zama to yana odar wannan abu kuma yana cutar da mutane yanzu ka ɗauki misali irin wannan tabar ruwi irin wannan irin misali wasu kwamfugime da ake wanda suke fitar da hankalin mutane a kawo a sai da su a cikin mutane kuma an san suna taɓa ƙwaƙwalwar ɗan adam kaga wajibi ne ga dukkan mutumin da Allah ba shi mulki ya tsaya kai da ƙafa akan duk abin da bai kamata ba to ka sai da shi kar ma a shigo da shi wanda kuma aka kama shi ya shigo da irin waɗannan abubuwa to wajibi a mishi hukuba a mishi hukuba a mishi hukuba mai tsanani ko a mishi duke shi ma gaba ɗaya wani daga saboda bai da amfani ƙwaƙwalwar ɗan adam ɗaya an ta tabu dukiyar duniya kakaf inta ta yi kaɗan ta samar da wannan ƙwaƙwalwar kowane irin likitanci za a yi da shi wannan ƙwaƙwalwar ta ta yi kenan saboda wannan abin da za ka samu da bai taka ya karya ba sai zama to wannan abin shi ne abin da kake a matsayin kasuwa kuma haka rika jin cewa kamar kana wani kai kana samun mutane ko kai ka wani kayan burgiya ne sannan kuma akan dukkan mutumin da yake shugaba ne mu'aqabatul khashashin ya rika hukuma ga dukkan wanda aka kama shi yayi algushu alladhina ya'kuluna amwalan nasi bil batil wanda suke cin kudin mutane ta hanyar banza haɗin tsubu suna ciki saboda suna cin kudin mutane ta hanyar da shara'a ta rarraita ba baratana ko bokan kai tsaye wanda ke ɗan tsubu shi na bokan ne kaga wani duk daga cikin hanyoyin da addini bai ba da dama wani ya ci kudin wani ba ya yi wa lazina amur la ta kudu amwalakum bainakum bil batil مالك عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا متفق عليه daga gare shi ne shi Abu Huraira Allah kare yarda a gare shi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce la tanajashu kar da ku ingiza mai kan turuwa a cikin harakar cinikayya na kasuwa in ba wantare ba wantare abu ne wanda addini ya san shi a zuwa daga wata sil'a mutane kowa ya faɗi abin da yake iya wani daban shi ma a fuskanta addiniyar da ba misali ba an kama kayan mutum a kan bai da takarda kuma a zo a yi wata da kuma kai ka saya wata fatawa da shek ilyas ya bada shekwarta shekara ce na ta tsayar da kuna sosai wace ai kayan shi ne iya na a matsayin kayan shi hukuma amsar da ta yi saboda bai yi takarda wani ba amma yana nan wani abu nashi ya saba wata ka'ida wadda ka'idar da ita ce kamata ya cika sai bai cika ba kira ita hukuma ba za ta bane ga tama to akwai ka'idar da ake irin na wancan abubuwa da misali kayan gwamnati da kowa ne nata ne za ta yi wancan a zuwa daga a ce wannan kaza wani ce kaza wani ce kaza wannan ba ba matsala kai amma nan at-tanajush da manzon sallallahu alaihi wasallam hana a cikin harkar kasuwa misali kai kana sai da wasu abubuwa wani a gehe a tsaye daga wani ya zo sayan wani abu ko kuma da Allah abin dama wata sil'a ce wata take nadira yana faman da saya sai ka zo ka ce a kai ka kara kaza ka saya kaza wannan baya halatta wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd kar da ɗayan ku yayin ciniki akan cinikin dan uwan shi saboda wannan yana aifar da gaba a ce wani ƙetan wani yake ana hudu ko a ce wani ƙetan wani yake ya je sayan kaza kawai je gaba ɗaya sai shi ko kuma ya ƙara kuɗi ya sai to wannan ba daɗin addini bai rabo ne ji shi nan idan ka ce kantu shi ne wani sukari da aka yi a da wanda dunguri ne haka yani a haɗe ke waje guda sai an ɗauki ɗan fartoza daga fulfusa shi to shi wanda an ka ɗauke shi kantu da an ka sa shi cikin ruwa ya ma kuma shi take narkiya kawai zai to kenan kar kai abin da za ka tura ɗan uwanka ka sa shi cikin wannan ruwan ya narki kenan ka ji tsoron Allah abin da ba saya ba za ka yi kan ka zo ka ƙara kuɗi akan can za ka saya kuma ko da saya za ka yi in suna cikin musawama suna cikin ciniki baya halatta ka shigo sai in sun kare in sun kare sun fahimci juna shi kenan an musu ɗan musu fahimci juna ba kuma wani kana damar da za ka za ka maka tsaya kai ba wala tanaja su kar da ku yi at-tanajush annajashu shine huwa az-ziyaratu fi thamani as-sil'a yake cewa la bi qasdi shira'i wa innama li ighra'i ghayrihi bi shira ka karawa wata kayan kasuwa kuɗi ba da niyan saya ba baka da niyan zan saya kan saboda ka ƙara rudan wanda ya kace ka abin da fa bar shi ma ya ƙara to wannan ka ka ka ka ka haice shi kuma ubangiji subhanahu wataala sai ya saka wuta mishi akan abin da ka mishi wannan hadisi yana karantar da mu tahrimun najash lima fihi min al-ghish wal khida' an haramta yin annajarsu saboda abin da ke cikin shi na yaudara da kuma ha'inci da zaba cikin aminci alhali bakin su ne da wannan kasuwa saboda la'alla akwai fursatar gishi daga baya ko kuma dama harkar su guda kuna makamancin wannan wanda baya halatta malin cewa an hukala zakara a rajulun li rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu annahu yukhda'u fil buyu'i فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلافة متفق عليه an ambata wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wani mutum wannan mutum ana kira shi da suna habbab habbab ibn muqin wannan habbab shine mutumin da aka ambata wa manzon sallallahu alaihi wasallam annahu cewa shi kin wannan habbab din yukhda'u fil buyu'i ana ha'intar shi a cikin cinikayya faƙalar rasulullah sallallahu alaihi sai mazala yake cewa man bayata wanda kai ciniki da shi faƙul ka faɗa mushi la khilaba babu ha'inci ba babu yaudara yana duk aka ciniki mafi yawa irin mutuwar da ya abu ya ce shi sai aka faɗa mazala sallallahu alaihi shi wanda ga matsalar shi matsala ce to duk inda kai ciniki ka ce la khilabata babu ha'inci a kai ba kenan duk lokacin da aka ji aka samu ha'inci me za yi me duba za yi wani duka dai a ƙa'idodi da irin abin da ya shahi zamantakewa da kallon mutum ya zamanta yana yaudar yan goshi musulmi wa an abi hurairah ta radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzon sallallahu alaihi yake cewa man khabbaba zawjatan mri'in aw mamlukahu falaysa minna mazala ce man habbaba dukkan mutumin da ya lalata ko ya yaudari zauja tamri'in matar wani mutum an mamlukahu ko kuma abinda ka mallaka bawanka ka zo ka lalata shi a wajen ɗan uwan shi falaisa bin da mazala sarasa da yake cewa baka daga cikin mu yace habbaba bi kha'in mu'jama saboda an sa mata ɗa inda batar da sai a ce muhmala yace thumma ba'in sannan ba'ul muwahhada wanda take da da guda daya kenan ba ya'ul bace ba ba sa bace ba da gare ta guda daya yake cewa muwahhadatin mukarraratin ai afsadahu wa khada'ahu kalala ta mutum ko ka hadince shi ka yaudare shi akan abin da ya shahi abokin zaman shi wanda baya baya halatta wannan hadisi muke karantar da mu tahrimu ifsadin nisa'i aw al-khadami lalata mace ko wani mai hidima a wajen ubangidan shi don ka sanya rigima tsakanin su dan a koma ana ana ana ana rigima tsakanin miji da mata tsakanin ubangida da abin da ya shahi mamluka bawan shi to wannan baya halatta sannan kuma wannan hadisi yana karantar da mu cewa sha'anin mutum mai imani a kowane lokaci qa'imun 'ala ta'awun wa tanasur yana tsayuwa akan taimako koniya da taimakawa juna ba cin diddige ba ya zama to wani yayi kaza sai ka je ka hada tsakanin shi da shi da ubangidan shi ka mishi nasiha akan ya bari ya ji tsoron Allah in mace ce haka wanda babi ke na 276 sai babi na 277 malai ce babu tahrimul ghadari babi wanda yake bayani akan haramcin yaudara ne al-ghadar قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود Allah mai girma da buwa yake cewa ya ku masu imani ku cika al-uqud al-uqud yani al-uhudul muakkada al-muwaddaqa alƙawulan da kuka ɗaukan makan ku kuka tabbatar zan yi kaza na ɗauki alƙawalin kaza to na abin dole ka cika shi iya gurgudu yadda za ka iya yadda ka ɗauki shi aufu bil uqud wa qala ta'ala wa aufu bil ahdi Allah ce ku cika alƙawali saboda mai inda al'ahada kana mas'ula saboda shi alkawali abin tambaya ne za ka tsaya ubangiji tambaye ka ka ɗauki alkawali ka za ya aka yi baka cika shi ba abin da ka ciwo al'ahad shi ne alkawulin da mutane suke yi a tsakaninsu sannan kuma akwai alkawula ko kuma takalif yauni wanda yake na shari'a shi ma yana ciki saboda kowa ya ɗauki alkawalin zai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to wannan alƙawarin shi ma dole a cika shi rashin cika shi kuma ka sani cewa Allah zai tambaye ka mas'ula ai maqluba abin nema da za a tambaye ka akan ya aka yi alƙawarin da ka ɗauka ko na duniya ko na lahira ya aka yi baka cika shi ba to kaga cika alƙawari iya daga cikin abubuwan da yake wajibi a samu a tsakanin masu imani kada da manto yaudara ha'inci rashin alƙawari rashin kaza har ana wasarta cewa ko da wani alƙawari za a yi ko wata matsaya za a yi ko wani lokaci za a bada na haduwa sai a daga ce ai mu dama a ɗabi'an ba wani cika cika ka'ida muke ba a daga cewa wannan rendezvous ne irin na afirka ta ga wanda ai an tabi an yi asara mutum mai imani wanda kake da ya ayyu allazi na awon awfu bil uqul duk abin da ka ɗauka na alƙawari wajibi ne ka cika shi manzara sallallahu alaihi wasallam ya ce wa an abi abdullahi wa an abi abdullahi ibn amr ibn al-as رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو بن العاص الله قال يرضى غريسو yake cewa lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan halaye guda hudu man kunna fihi duk wanda aka samu hala da tare da shi kana wannan mutumin ai sara ya kasance munafiqan khalisan munafiki ne tantagarya ba shakka kai wanda hada guda uku wa man kanat fihi khaslatun wanda aka samu kuma wata gaba daga cikin gabbai guda hudun nan ya siffanta da siffa daya ko siffa biyu ko siffa uku wannan shi kuma kanat fihi khaslatun min nifa akwai wani bangare na munafici tare da shi hatta ya da'aha har sai in ya barta ya fasa waɗannan halayen ga suka ma haka idan tumina hana idan aka amince wa mutum sai ha'inci mutum zai amince maka ya ɗauko ka ya ɗora ka a saman duke shi sai ka ha'ince shi mutum zai ɗauko ka ya baka amanar wata aiki sai ka ha'ince shi to duk mutumin da ya san iya da wannan ɗabi'ar wallahi akwai wani kaso na munafunci tare da shi Allah kiyaye sannan kuma wa iza haddata kalama a lokacin da ya zamanto zance zai yi hira zai yi magana zai yi kalama ƙarya zai yi har yake matakin da in yi magana sai ana tantancewa ana cewa maka cewa ne ko kuma wacce ce yace a sai an ƙara samu za su ƙara tabbatar da magana ko kuma a daga an yi magana ba ce wa wani sai a ce wani a ce wani a san magana wani subhanallah saboda ka shahara mafi yawancin hirar da kawai ƙarya ne to wannan alama ce ta munafuci wajibi ne mutum mai imani ya tsaftace bakin shi a duk lokacin da za ka yi zance to zama to gaskiya ne za ka faɗi hali na uku wa idza ahada in yi alƙawali a karɓaka da yanzu yanzu ga nan kawai hadara sai yayi sai yayi da sama eh yayi alƙawali amma kuma da sai ya cika wannan alƙawarin abin da ya doka gadara sannan wa idan khasama hali na hudu na ƙarshe idan ya yi rigima ko wani rigima haɗa shi da wani fajara sai ya fajirci me fajirci ya ƙi sauraron kowa ya ƙi bin ka'idan addini a tara mutanen anguwarsu kakkaf sai ta ba shi haƙuri wallahi ya haƙura ce ni za a taɓa ayyaka a wannan baya daga cikin ɗabi'ar mutum mai imani ya gane ka idan wata husuma akwai wanda dama jira yake tana haɗa ku da shi to dama so yake ta haɗu in ta haɗu kuma to shi kenan a cikin husuma shi zai fajirci idan ka mushi ɗayan su sai ya yi goma ka gane fajirci ne to waɗannan halaye guda guda hudu wanda aka ambata yana daga cikin halin munafiki idan ka ce annifaku shi ne mutum wanda zai rika bayyana sabanin abin da yake koya cikin zuciyar shi a bangaren da ya shahi shari'a kuma munafuci ya kasu kashi biyu akwai nifaku na i'tiqadi munafuci na abin da ya shahi aqida mutum ya kudurce ya bayyana musulunci ya koya kafirci to kaga da ko shi dama yana cikin idan munafiki na fi darkin asfali minan nar sannan kuma akwai nifaqun amali munafici na aiki huwa an yaf'ala af'al almunafiqina mutum ya aikata hali irin halin munafukai hirar shi ƙarya an amince mashi ya ha'inci in ya dauki alƙawari ya cikawa in husuma ta hada shi da wani ya nuna fadilci wannan aiki ne na abin da ya shafi munafukai shi ne abin da yake wajibi akan ka ka nisanci waɗannan abubuwa malici anna hadhihi sifat min haqqiha an takuna qa'imatan bil munafiqin فينبغي للمؤمن أن يبتعد ويتنزه عنها wannan hali ne na munafiki wajibin mutum ya cancanci mutum mai imani shi kuma ya nisanci waɗannan halaye ya tsarkaka ya zama to ba ka bai daga cikin ɗabi'unka da halayenka waɗannan ababen da aka ambata sannan al-akhlaqul fadila wathiqatu sila bil iman al-qawi dukkan wani hali na kwarai me hali na kwarai idan kai aka amince maka aka baka amana ka kiyaye ta idan za ka yi magana ka faɗi gaskiya idan kai alƙawari ka cika in aka yi rigima da kai ka nuna yahiya to waɗannan abubuwa suna ƙarfafa imanin mutum duk mutum wanda yake aka wani abu tabbas ya ƙarfafa imanin shi hadisi na ƙarshe da ya kamata mu tsaya kan shi hadisi ibn mas'ud malik wa ibn mas'ud wa ibn umara وأنس بن وأنس رضي الله عنهم عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر أنس الله قال يرضى على رسول بكيدا قالوا سيدي cewa قال النبي صلى الله عليه وسلم من زم الله سيرا da aminci Allah su tabbata a gare shi yace li kulli ghadirin liwa'un yawm al-qiyamah dukkan mayaudari iya da tuta a gobe kiyama yuqalu hadhihi ghadratu fulani za a ambata a ce wannan yaudaran da wane ya yi ne saboda irin yaudarar da yi wannan zai zama toshi a matsayin tuta daga an gan shi gobe kiyama za a tabbatar da cewa wannan mutum munafiki ne bal hasali a wata riwaya kamar da za mu karanta a gaban izinin Allah za a dora mishi wannan tutar daga bayan shi za a caka mishi ita a baya ya zama to ta tsira sama tutar ta tana kadawa kawai duk wanda gan shi ya san wannan munafiki ne Allah kiyaye a farfajin kiyama ba da su manzan Allah da su kowa da kowa Allah kiyaye nan ya kamata mu dakata insha Allah abinda muka ji aiki Allah ba mu iko aikata na bari Allah ba mu iko bari Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله
albarka